بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله زامو في قبل كراتون وسكيلتاج وقنافرية لشيء yau ba za mu rera ba kamar yadda muka saba karanta ta a kaman wake saboda akwai bankin da yake dan bukatan bayani duk da akwai har awon da zan a cikin to ina so mu an tattauna ko dan kaɗan ne a ciki to za mu tashi a ina ne sai mu yi fassara kawai ke mun yi wal mautu la yadurru man qasa'ida man qasa'ada bal huwa rahatu liman qadashada shi ya ce wa man yuhibbuni duk wanda ya so ni wa man yarani duk wanda ya gani fi jannatil kulli yana cikin aljanna alkulli da wa man madawmiyar aljanna bila hukani ba tare da ƙarya ba ne shi me yasa ya faɗi haka yace is annani karibatu tijani mawqibatu min ahmad al-ajnani yace saboda shi da muke ganin sa dinnan kariban shi tijani wannan kyauta ce daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man shakka fi la fa'ara wa asma'u min haythu la yara al-fata wa yasma man shakka fi da duk wanda ya kokarta cikin wannan maganar da na faɗa ne fa'ara ni fa ina ganin in shi wa asma'u ina jin min haythu ta yanda la yara al-fata saurayi man saurayi baya ji wa yasma baya gani baya ji ina ganin abun da shi baya gani ina jin abun da baya ji to wannan wa man yuhibbuni wa man yarani din ko man ra'ani din wato tarikitar sosai a gurin wayan da suke dama neman abu da za su soki kamar shi da a cikinsa sai zama na an taba tambayar shi a ciku sanka sai ya yi wannan handout ya yi wannan littafi bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina radiyallahu ta'ala an ka wa radiya wa radiyallahu ta'ala an ka tibi ahli ahli muqarribina وعلى أتباعه وخلفائه المكرمين وبعد فيقول كاظم عتاب التجانية الهادي أبو بكر أتيك ابن خجر الكشناوي التجاني قد ألح علي بعض الإخوان أن أري أن أزيد له بيانا على ما ذكرته في الرسالة التي وضعتها في بيان قول الشيخ إبراهيم ابن هاد عبد الله الكولكي رضي الله عنه ومن أحبني ومن رآني في جنة الخلد بلا بشاني shehu ya yi wannan mukaddima din malu shahidin ba mukaddima shine wani daga cikin yan uwa ya nace ne da tambaya shine alhaya nace ne da tambaya akan ƙara mai bayani akan abin da na ambata a cikin risalar nan wanda na watsa ta na sanya ta cikin bayanin shehu garayin da yayi akan cewa man ahabba ni duk wanda ya so nan ya kashi da mabi san wa man yuhibbuni wa man yarani nan wa man ahabba ni wa man ra'ani duk abu ne duk wanda ya so ni duk wanda ya ganni yana cikin aljanna dawwaman biya ba tare da ƙarya ba in kuma wani hukuni duk wanda yake so na wa man yara ni duk wanda yake gani na to to a cikin yake la ni kuntu hunalika inna ma zakartuhu ala wajhi taqriri lil awali yace lalle shi ya faɗa ne a wancan gurin ce lalle abin da ya faɗa din nan fa ya faɗe shi ne akan fiskan kusantowa lil awami ga amawa gaba ɗaya yace amma wa hunaka ajubatu yu'addi jalbuha ila tarihi kabir amma kuma akwai tambayoyi a nan amsoshi kai wadda jawo ta zai kaiwa zuwa ga yin talibin babban littafi faƙalali sai ce mini labudda an aljanta zidani bayana alama zakartu kyau ba maka ba maka kara min bayani akan abin da ka ambata ni fa qultu yace sai na faɗa mustaqinan billahi ina ne mai neman taimakon Allah ne nace ilam ka sani anna mimma yujabu bihi an dalika lalle yana daga cikin abin da ake bada amsa da shi game da haka ala tariqil irshadi sufiyya akan hanya ce ta irshadi isharati kai ishara ne na sufai Allah kaula lalle fadin sa da yace wa man ahabbani ila zuwa karshe inna qala zalika li annahu min al-arifin al-wasilin al-kamilin al-muraddin al-mutilin mukammilin shi saboda shi shehu dai yana daga cikin arifin yana daga cikin wasilai yana daga cikin kamilai yana daga cikin masu tarbiyya yana daga cikin masu sadar da mutum zuwa ga Allah yana daga cikin mukallimi da bana wayanda Allah tabaraka wa ta'ala yake musu ilhama yake falli dalika saboda haka ma kullu man abudu wanda ya so shi wa ra'ahu ya ganshi wa kaza an ya karba daga gare shi la budda an yakuna min alwasilin al'arifin billahi ba makawashi din ya kasance daga cikin wasilai wanda suka yi usuli masana Allah sai sa duk almajiran shehu da ka sani ba wanda bai zama haka yace wal ma'rifatu billahi ta'ala hiya aljanna sai abinda ake nufi shi sanin Allah shine aljanna al mu'ajjalatu wanda aka gaggauta ba da ita inda su fiya gure su ba in ka ji sun ce maka al ma'rifa suna da in sun sun ce ma aljanna to suna maganan jannatul ma'rifa ita ce aljanna da aka gaggauto ma da ita a gurin su ba wayya lati yuridu sheku bi zalika al-qawl shine abinda shehu Ibrahim yake nufi da wannan magana a'a ni bi jannatul kulli wa hiya ay aljannatul mazkuratu jannatul ma'ad ce jannatul kulli nan ce aljannan nan da aka ambata ita ce jannatul ma'ad allati hiya afdalu min jannatil zakat ta ma bi aljanna ta kawo ta shi inda a gurin su ba to sai ta sai kawo hujja da wani daga cikin su ba yace qala sultanul atiqila umar ibn al-faridi radiyallahu anhu yace jannatu indi baha am halat am halal fa ujirtu halin jannati yace jannatu indi aljanna wa guri na urba jigawata am halat aw halat ta sauko ta yi ado gare ni wadda ujirtu aka gaggauta kani ita min jannati daga cikin aljanna na kaga ba yana nufin aljanna wacce ba to kala shabi mai sharhin wannan maganan yace ya'ani annal mahbubata hiya jannatul lalle abun so ita ce aljanna a gona wa rubadin nan kuma kinayatun anil maqamati ilahiyya ce kinaya ne na makamin ubangiji wal ahwalir rabbani da halhal na rabba allati yakunu fiha saliku fi tariqil lahi ta'ala wanda saliki wanda ya fara shiga ya fara shiga hanya cikin tariqa yake kasancewa a cikin ta to sai yace wa hadhihi jannatul ma'arif wannan ita ce aljanna ta ma'arifa wal ulum kuma aljannatu jannatul ulum kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake waliman kafa maqama rabbihi jannata to ne jannata ke ga wanda yaji tsoron ubangijinsa ko yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa aljannatai guda biyu sun tabbata gare shi yani jannatul husn wa hiya al-ma'rifa mun gane fil akhirah wa jannatul ma'ali wa takunu fid dunya wal akhirah to wannan jannata din da Allah yake yace ana rubin jannatul husn aljanna da kyau wa hiya al-ma'rifa ita ce ma'rifa fil akhirati alayya wa jannatul ma'ali da kuma aljanna ta ma'ana wa yakunu fi dunya wal akhirah dunya da lahira duka zuwa karshe yace wa ala da yakunu muradu shay bi qawli man ahabba yace saboda haka ba manman shehu ibrahim da yace wa man ahabbani din zuwa karshe ai man ahabbani min al muridin as-sadiqin duk wanda ya so daga cikin muridai masu gaskiya wa man ra'ani bi ainil islam wanda ya ganni kuma da ido na girmamawa min salikina daga wanda salikai wanda suka shiga hanyar Allah fi jannatin kulli yana cikin aljanna jannatin kulli madawamiya ai jannatin ma'ani aljanna ta ma'ana wal ma'arifin ilahiyya da kuma ma'arifa ta ubangiji to wanda ma kanar jannat a jannatu kulli ta kasance jannatu kulli ne li anna al arifa mukallalun dhikru fi dunya wal akhirah saboda shi arifi an dawwamar da am ya dawwamar da ambatansa mukalladun an dawwamar da ambaton shi wannan arifin a duniya da lahira to fali dalika tasma'u zikra waliyin min al-arifin al-madina ladina tawaffaw bi aktsari min alfi ali saboda haka ma zaka ji an ambaton wani wali ana ambaton sa daga cikin wanda suka shude kuma wanda ya riga yayi wafati ya wuce kusan shekara dubu baya ka annahu tufi am kamar sai yarsu saboda me yana cikin jannatu wala yazalu kadhalika ila dukuli fi jannati fil akhirah ba zai gushe ba ana ambatonsa din nan har shigarsa aljanna yace wa fi ara'a ra'aisil bayan fi haqa'iqil qur'an litabi da Allah yace ya ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna allati nazalat 'alayha as-sakinatu wa tanawwarat bi nuri yaqin fal ma'annat ila Allah min al-ittira'i irji ila rabbik fassara kayan yace ya ce wannan rai na tsakiya allati nazalat alaiha sakina wadaka saukar da nutsuwa a kanta wa tanawwarat bi nuril yaqin kuma ta haskaku da haske na yaqini fad ma'anat ila Allah ta nisu zuwa ga Allah min al-ittiraj daga ittiraj daga raurawa to irji ila rabbi koma zuwa ga ubangiji ai fi halin rida cikin halin shi ai idan tammalaki kamala sifati ai idan cika na kamala ya tabbata miki fala taskuni ilayhi warji ila zati in kika ga misali wata kamala to karki zauna cikin wannan kamala ki koma gurin ubangiji fi halin rida cikin halin yarda alladhi huwa maqamu sifati shine maqami na sifati warida min Allah daga Allah la yakunu illa ba'da ridallahi baya kasantuwa illa ba'da illa ba'da ridallahu an face sai bayan Allah ya yarda kama kala kamar yadda yake radiyallahu an wa radwan to farqu li fi ibadi ay fi zumrati ibadin maksusina min ahli tauhidin zati ai ki shiga cikin jama'a bayina wanda aka kebance su daga ma'abota tauhidi na zaki wani kuli janna shi to ga walitai ki shiga aljanna ta inji Allah yace almaqsudatu bi wanda take banda da ni ai jannatu zati aga jannatu zati wa qala sal fi tafsiri sal ya baratin tafsirin ayat ya ayyuha ya ayyuha nafsul mutma'inna hada kitabun li nafsi wannan ana magana ne da nafsu tauru alladhi huwa hayatu nafsi tabi wanda ita ce rayuwar nafsu ta dabi'a yake tabbata da ita walmumainnatu musaddiqatu bi sawabillahi kuma da tsakiyan nan wanda ta gaskata ladan ubangiji wa iqabi da kuma azabarsa to ke wannan rai irji ila rabbiki bi tariqil akhirah ki koma zuwa ga ubangiji ki bi hanyar lahira radiyatan minallahi billahi kina mai jaddiya daga Allah dan Allah mardiyan alhali sukuniya ila Allah azza wa jalla kuma tana mai yardajiya Allah yana mai yarda kai da ita saboda ta lisukuniha ila Allah saboda ta nisu ta tafi ta zauna zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah yace fal kulli bi ibadi ai fi jumlat awliya alladhina hum ibadi haqqan ki shiga cikin jumlar waliyai rawa da sune bayi na gaskiya wani kulli dan da ki shiga aljanna ta qala salih aljannatu jannatai aljannatai aljannatai guda biyu idahuma aljannatu nafsuha na farko ita kanta aljanna wal ukra hayatun bi hayati aljanna ta rayuwa da rayuwa wa baqa'un bi baqa'i na wanzuwa da wanzuwa kama ruya bil kamar kamar yadda aka rawaito a cikin kabar hadisi da kulul malaikatu malaiku suna fada bil manfari ne yawmal qiyamati umdu ila manazilikum fil janna wanda suka aka suka kebanci aka kadaitar da suran dashi aljama za su ce musu ku tafi zuwa masaukan ku cikin aljanna fa yaquluna su ce mal jannatu indana in suka yi wannan tambayar wa inna man faradna li ma'ana min ilaina la nuridu siwahu hayatan tayyibatan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam qala ta'ala wa liman kafa maqamin maqamin maqama rabbi jannata kito su su mun faridi ne su da wasu daga cikin masu zikirin Allah da masu kare ta Allah ce ku tafi masa kanku aljanna su ko me ro me na me su ne na ro su ko da aljanna ce inna man faranna li ma'ana da ka gan mu nan muna ke banci saboda wata ma'ana ne minu daga gurin Allah ilaina wanda muka mika ta zuwa daga gare mu la nuridu suwa ba ma nufin wani Allah mu Allah kawai hayatan ne tayyiba mu ko rayuwa ce da ta da da wallahi subhanahu ta'ala wa ta'ala a'lam Allah shine masani qala ta'ala Allah yace wal manka faqadir rabbi jannatan sai ji ai al jannatu al mu'asharatu law fi dunya wa hiya jannatu al ma'arif ilahi sai al janna da aka gaggauta ba da baka ita din nan a duniya ita ce al janna ta ma'arifa ta sanin Allah wa jannatul mu'ajjala da kuma aljanna mu'ajjala da alif wanda aka jinkirta maka fil akhirah wa hiya jannatul zakhar wal kaifu li maqami rabbi wanda yake tsoron sai maqamin ubangijinsa yawa gaban ubangijinsa huwa waliyyu lillahi ta'ala shine waliyin Allah al muttaqi law mai tsoron Allah bi bi imtisal al awamir da bin abunda Allah ya ce ayi wa tiramin nawayi da bari abunda Allah ya ce ayi qala ta'ala inna akramakum billahi atqakum wa taqwa imtisal al awamir wa tiramin nawayi ظاهرا وباطنا قال ابن عاشر في المرشد المعين وهاتل التقوى استناب وانفصال في ظاهر وباطن بذا تنال فجاءت الاقسام حقا الاربع وهي للثالث سبل المنفعه sai fada a cikin wannan bitar to dai wannan da kai kawai ya ya fita ita ce aljanna da cewa yin jannatu ma'ad shi yasa su su bayan su sun yi magana to ana so wanda bai san layin ba ba layin yake ba karka da kadan magana ka ce za ka za ka yi bayani ko ibnu taymiya ma ko da suna gama kan cewa maganganun su ba ibara su akwai ibarori masu rikita ba to da kai in ba su bi bane to kai ba ba kace to da haka shehu yana magana kan jannatul mu'ajjala wanda aka gaggauta ba da ita ce ita ce aljanna ta duniya jannatul ma'arif sanin ubangiji saboda me shi arifi da aka ce kulli ana dawwamar da ambatansa a duniya har sai ya shiga aljanna kamar da cewa shi yace wali zai shuɗe shekara dubu amma har yanzu ana ambatansa to kaga yana cikin jannatul kulli da dai wannan shi duk da suna fassara cewa wanda ya so ni to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum biyu suka so junansu dan Allah suna aljanna ko wanda hadisi na biyu wa man yarani wanda ya ga rubuce rubuce na yayi amfani da su to babu babu shakka tabbatan aljanna saboda sanin me da me shi yayi aiki assalamu alaikum salatu wassalamu alaikum